السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 27 ga watan rajab shine watan bakwai a musulunci hijira 1447 daidai da ranar 16 ga watan daya miladiya 2026 alkhari da yake cikin wannan ranako muna roƙon allah datar da musu abinda yake shari ne a rayuwar muna roƙon allah kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wani littafi mai albarka matini na al'aqidatu tahawiyya na al-imam abi ja'far ahmad bin muhammad at-tahawi rahimahullah mun zo safha na goma sha goma sha uku ko? goma sha bakwai safa na goma sha bakwai matsala daidai na hamsin matsala na hamsin daidai bayan je mun yi bayanin cewa wal arshi wal kursi wal kursi haqqun al arshi da kuma kursi duka gaskiya ne Allah subhanahu wataala wa huwa mustaghnin عن العرش وما دونه يا وداتو da al'arsh da abin da yake ƙasar shi ana duka halittun da ya yi baya da bukata a kansu ba abin da za su ƙara masu kenan za mu tashi faɗin ala maɗaukin sarki muhiɗin da kulle shai allah subhanahu wa ta'ala ya mamaye komai kamar da Allah ya ce wallahu min wara'ihim muhit Allah subhanahu wata'ala ya mamaye dukkan halittunsa mana duk wani halitta da Allah ya yi yana ƙarƙashin kulawa ne na Allah kuma yadda za ka kula da abu kai mutum kakan kalli zahiri ne ciki baka sanin me ke faruwa shi kuma Allah ba haka bane dukkan halittu nasa cike da waje Allah yana kula da komai yana ganin komai ya san komai muhitun bi kulli shay yasa Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard Allah shine ya mallaki dukkan abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai wa kana Allah bi kulli shay'in muhita Allah ya kasance mai mamayewa ne akan komai ma'ana yana zagaye da komai da ilimi nasa ba wani abu da Allah bai san da shi ba kuma bai san inda yake ba Allah ya ce wa fauqahu kuma yana kan komi komi yana ƙasan Allah ne faqad a'jaza an al-ihatati khalqihi ko halittun Allah subhanahu wata'ala sun kasa su gano iyakaci ma'ana su iyakance da sani game da al'amarin Allah ma'ana alhalku ajizuna an yi hito bi rabbina tabaraka wata'ala halittu gajiyayyu ne su ba sa iya su gano haƙiƙanin al'amarin Allah yadda yake amma shi Allah subhanahu wata'ala mai ilimi ne akan komai haka za ka ɗauki jumlar ta ɗora ta a wazani na hada sunawar jama'a mana abinda hada sunawar jama'a suka tafi a kai shine Allah subhanahu wata'ala iliminsa ya mamaye dukkan komai kuma komai ne ne Allah subhanahu wata'ala yana kansa ne shine a sama komai yana ƙasa daga cikin halittu su kuma halittu gajiyayyu ne ba sa iya su mamaye abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara ko kuma wanda yake shine ya san shi ko su gano hakika ne da Allah yake ba su iya shi sama da yace muhitun bi kulli shay'in Allah subhanahu wata'ala ya mamaye komai wa fawqahu kuma komai yana karkashin Allah subhanahu wata'ala ne faqad a'jaza anil ihatati khalqu ma'ana halittun Allah gajiyayyu ne a kan su gano haƙiƙa ne da Allah yake bimana al'ajizun an an yuhido bi rabbil alamin subhanahu wa ta'ala ba sa iyawa gajiyayyu ne wa naqulu mala yake cewa za mu ci inna Allah takhadha ibrahima khalila Allah subhanahu wata'ala ya riƙi annabi Ibrahim a matsayin khalilinsa yan ka ce al-khalil ma'anar khalil alladhi laysa fi mahabbatihi khalal shine wanda wajen ƙaunarsa babu wani ragowa su kama a ce samfursa Allah yana son mutum so na hakika masoya mataki-mataki ne wanda ya kai matsayi na hulla to shi kan a cikin masoya ya kai daraja mafi girma ke Allah subhanahu wata'ala ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil idan mun ka ɗauki ma'anar alhulla abin ake ma alhulla shine as-sadaqa abokantaka malamai suka ce fal khalil سمي خليلا لأن الله أحبه واصطفاه النبي إبراهيم أنشي دشي خليل الله سودا الله ياسوش كما يازاقيش كسو أبو كذابي أبو كباشي درجة أتكين مسوينك تونن أبو ككو ta kai matsayi ta kai daraja mafi girma shi yasa ko a lahira Allah ya bayyana cewa a duniya ana samun mutum ma cikin abokai ya zama yana da abokan da sun kai matsi na kulla tsakanin shi da su Allah ya ce al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa muttaqin kaga masoya juna abokai waɗanda ke da soyayya ta haƙiƙa sashen su zai yi ƙiyya da sashe faranar lahira sai dai sun ji tsoron Allah sai in sun yi aboka ne ta dan Allah to haka Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi annabi Ibrahim ya mai da shi baji daɗi aka ce da yawa ake fassara shi baji daɗinsa ma'ana masoyinsa na haƙiƙa kenan wani ƙulu muna cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala اتخذ إبراهيم خليلا يا لكي النبي إبراهيم يدم خليل إنسا معنى مسو إنسا وسمع لما يسكتشي خليل يا توكر معنى الفقير إلى الله mabukaci zuwa ga Allah domin shi annabi Ibrahim kafin ya zama khalilullah lam yaj'al faqarahu وفاقته إلا إلى الله عز وجل annabi ibrahim bai taɓa buƙatar ya nemi wani abu a gurin wani ba ko ya ji wani zai iya masa wani abu in dai buƙata gare shi gurin allah yake kaiwa gare shi kai tarihi ya nuna lokacin da za a kada annabi ibrahim a cikin wuta mala'ika ya zai ce da shi wani gudunmuwa kake bukata in ma ya ce in dai a gurinka ne fala in ko a gurin Allah ne to Allah yana gani ya isa ta yi wanda bukatar abin da za ka mani kudi ba su yi gwanda na ƙarshe an ɗaure ka an kunna wuta an ɗauko za a jefa wani ya zai ce wani tallafi zan baka ka ci hawa ban bukata Allah yana gani su fa annabawa kamar matsala ta duniya kumya suke su gaya ma Allah cewa suna da matsala ku da annabi ayyub tarihi ya tabbatar cewa shekara goma sha takwas ya yi bai da lahiya bai taɓa daga hannu ya ce allah ka bani lahiya wanga ciwo da yake har sai ranar da wasu su biyu suka ji ganinsa bayan an hito sai guda yake ce guda wancan ko me yi Allah shekara goma sha takwai yana kwanci haka Allah ya ƙi kula shi to annabi ayub sai ɗan ya zo ya ce mai aiko ka ji abin da wani yake cewa to wannan abun ne sai yake cewa Allah an ne masaniyar shaitanu benusubin bai ce Allah ba da lahiya ba a'a sai ce shi dan ya jarabe ni ya kawo min kaza da ƙarshe Allah ya kawo mai ɗauki Allah ya warkar da shi amma mu yanzu in kana da ciwon kai zan dan baka kwana ka kama addu'a Allah ka yi min ciwon kai ko ba haka bane in ka sa ta yi zahi ka saba in za ka ta yi sai ka yi leda ka shiga gida ka yi sati ba ka yi leda ba ka kama addu'a Allah ya warware kasuwa shi yasa wasu malama suka ce annabi ibrahim ko da aka ce da shi khalilullah shi kanshi ya ɗauki ma'anar huwa faqirun ilallah li'annahu lam yaj'al faqrahu wa faqatahu ila ghayrillah bai taba jama'a irin wannan ba kowa ne Allah yake ba sai a cikin tarihi na mutanen baya akan samu waɗanda yardarsu da Allah ta yi ƙarhin da ba sa iya buƙatar wani abu gurin komai ko da su rasa komai kuma sun san mai ba da komai yana gani ya sani na ce aka muku misali wannan ba don komai ba don ya yi tasiri a zukatan mummuwa mu rika ɗabbaka shi ko ba kawai ina ganin ba san ko so nawa na faɗi wannan magana ba nauri bawan Allah yana da bukata ana bin shi bashi ya rasa yadda zai sai yi alwala ya zo masallaci da sahi ya ɗaga hannu yana addu'a Allah ka biya min bashin da ake bina yana nan yana addu'a wani bature zai wuce sai ya gan shi shi ko baturin mamaki yake yi kowa na ta yaya kasuwa wancan ya zo shi ɗaya na ta magana muna na shiga can to shi bai ta sai ya ji mene ne yake sai ya tsaya ya kare yake kai bawan Allah kai ko me ke damun ka kowa na ta yaya kasuwa kai ka zo kana ta magana kai ɗaya dawa kake magana sai ce ina magana da ubangiji na ne bashi ne ake bi na na zo na gaya masa ya biya min bashi sai mamaki ya ci ikon Allah to nawa ne ake bin ka yace kaza ne ake bin shi shi saboda su ne ya ce eh sai kirga ya ce ga su ce to ya gode zai ta sai ce zo ga kar da bizit na wa amshi sadda wata bukata ta taso maka kai tsaye ka je ka same ni zan biya maka sai ce da ce a'a ni ban da bukatar ka in dai bukata ta taso min zan dawo gurin ubangijin wannan ɗaki in roƙe shi ya kawo ka ka biya min bukata ko ya kawo wani amma ne yanzu bukata ta ta biya banda bukata ma ya ƙara ganin ka da Allah ba ƙarfin tauhidi ba ne ƙarfin tauhidi ne jama'a wani yanzu in yana da dama ganin shugaban ƙasa za a ga har Boston yake yana faɗi shi in yanzu ya so ya ga shugaban ƙasa zai gan shi shi yanzu in yana da bukata ya zo guna alhaji wani da ya ce ai mai kaza yi masa zai ai ka faɗi la ka faɗi su annabi ibrahim ba haka na suka yi suka kai matsayin hulla a gurin ubangiji ma'ana su ma sun yi ne sun nuna ma Allah bayi ne nagari sun bi Allah ɗari bisa ɗari Allah ya kusanto da su kenan in kana son kai ma Allah kusanto da kai sai an gwada kan mana sai an jarra ka a hasiban nasu an yi tura ko an yi kulu amanna wa hum la yuftanun ko ba haka bane in kun ce kun yi imani kawai dan kana ustazu sai ana ga jaraba ka a ba shi ustazu Allah bai yi sai an jaraba ka wani a jaraba shi da rashin lahiya wani a jaraba shi da rashin kuɗi wani a jaraba shi da mace mara kirki wani a jaraba shi da ɗa lalata ko ta wace hannun Allah yake so dai sai ya jaraba kai gani za ka imani ko ba za ka imani almuhimmu mala ya ce wa na ƙulu ma'ana mu ahalus suna kenan a maganar malam abinda muke cewa kun muka yarda da shi inna allaha takhadha ibrahima khalila Allah shine yanda wanda ya rike annabi ibrahim a matsayin khalil a matsayin baji dadin sa kenan masoyinsa wa kallama Allah Musa takliman Allah subhanahu wataala ya yi zance da annabi Musa zance wanda ya dace da shi wa kallama Allah Musa takliman ana tare ne ko Allah subhanahu wataala ya yi magana da annabi Musa zance wanda ya dace da shi Allah ya samu dace ku kula in aka ce mutum ya yi magana da me yake magana eh da baki ko iska na hita a magana ko ba ta hita da haruffa ko babu haruffa to Allah ya yi magana da annabi Musa amma da wani yare kun gane misali kenan kada kai tsammani yadda kake magana da Allah ya magana da Musa haka ne Allah ya magana da Musa da baki kamar yadda kake magana da dan uwanka da baki ba haka bane Allah ya magana bari yi misali gwale gwale dan a gane tarihi ya nuna mana cewa ko kuma abin da muka karanta a ƙur'ani duka halittu suna yin tasbihi ga Allah ko ba su yin tasbihi tasbihi ba magana ba ce ba tsarkake Allah ba ne to da Allah in tambayi mu bishiyar gidanka yayin da ta tashi za ta yi tasbihi da me take tasbihi ba ba na amsa ba a kun ga kai tsaye Allahu alamu ko amma an yadda tana tasbihi ko ba a yadda ba tana yin tasbihi wanda ya dace da ita kawai shine misalin Allah ya yi magana da annabi Musa magana wadda ta dace da Allah kawai ka tsaya nan ka yi imani da wannan kada kwakwalwa ka tawara baka tunani Allah ya magana da annabi Musa ne da baki irin naka wannan mugun tunani ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace Allah kai mun jagora shi yasa mala yace wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah ya mala yace wa kallama Allah Musa takliman Allah ya zance da Annabi Musa zance wanda ya dace da shi kun ga akai akai aka aka da magana a larabci in ka san larabci muna da mafa'il maf'ulun maf'ulun bihi maf'ulun li ajalihi maf'ulun mutlaq مفعول معه ددي سورنس وكلم الله موسى تاكتي تكليما wani irin maf'uli ne cikin wa'annan mafa'i a su mafa'il akwai inda ake zuwa da su litta'akidil bayan hadha maf'ul ji bihi لتأكيد البيان ولكن من أي نوع من أنواع التأكيد كان من أنواع المفاعيل كان kun gane tambaya na ko Allah samu na ce wannan shi ake da shi mafulul mutlaq akan yi amfani da mafulul mutlaq a ciro shi ne daga sura na fi'ili akaltu ta'ama na ci abinci ko ba haka wani sai in ce aklan darabtuka na da ke ka darban an fahimci hausa kallama Allah Musa an ƙara ko ba a ba takliman kenan maganar nan na take ba ta hita ba Allah ya yi magana da Annabi Musa zan ci amma wani iri wanda ya dace da shi subhanahu wataala ya aka yi a aka tsaya a nan ka fara tunanin to da Allah zai magana sauti ta sama na hito ko ta kudu ko ta arewa a babu ruwanka shi dai annabi Musa ya imani Allah subhanahu wataala ya aiko da annabi Musa kuma Allah mun jagora an ga abun ne ya zama min jarabawa to sai malam ya kawo bayani a gaba yake cewa imanan وتصديقا وتسليما إيمانا haka ne ko ma'ana sai ka ce kenan imanin sabitan mu ahlus sunna mun yi imani tsayen imani kuma wa tasdiqan ay wa nusaddiqu kuma muna gasgatawa tasdiqan laziman gasgatawa ta wajibi sannan tasliman ay wa nusallimu bi jami'i ma wasafa bihi ذاته العليا في كتابه muna imani mu gazgata mu miƙa wuya da dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya siffanta zatinsa da shi sai mu tsaya yanzu yana daddake maganan ne kallama Allah Musa ta kaliman Allah ya yi zance da annabi Musa zance wanda ya dace da shi haka ne ko ba haka bane me matsayin ahlus sunna akan wannan matsayin ahlus sunna akan wannan na ɗaya imanan muna yin imani da Allah ya yi zance da annabi Musa zance wanda ya dace da shi wa tasdiqan kuma mun gargata mun mika waya sannan wa tasliman tasdiqan gargata wa tasliman mika waya mun mika waya Allah subhanahu wataala ya mana jagora mala yace wa nu'minu bil mala'ikati kuma muna yin imani da mala'ikun Allah kun san akwai masu aqidar ba su yi imani da akwai mala'ikun Allah ba ahlus sunna aqidar mu ita ce mun yi imani da akwai mala'ikun Allah kamar yadda Allah ya bayani wannabiyina da kuma annabawa muna yin imani da dukkan annabawan Allah ka sa akwai wanda ke imani da wani sace da annabawa su kafirce wani sace na annaba haka ne ko ba haka bane ala suna ba haka bane kuma tun baya mun yi bayanin cewa al-imanu la yatajazza al-imanu la yatajazza imani bai tsinkewa dole ne kai imani bi jami'i rasulillah dukkan manzanni Allah dole kai imani da su baka imani da wani annabi ka ƙin imani da wani ka imani da wani manzo ka ƙin imani da wani manzo a wannan ba imani ba ne amma imani a gurin ahda suna wal jama'a shine wannabiyina muna imani da dukkan annabawan Allah kaga sabanin yahudawa da suka yadda da annabtar annabi Musa sabanin nasara da suka yadda da annabtar annabi Isa mu ahda sunna dukkan annabawan Allah mun yi imani da su ba wanda ba mu imani da shi wal kutubi da littattafan Allah almunazzalati ala almursalina wanda aka saukar da su akan manzanni almunazzalati ala almursalina ko wanda aka saukar da su akan manzanni kaga ba a ce almunazzalati ala alanbiya'i ba ko ba haka wani me yasa saboda kullu mursal nabi kullu mursal nabi duk wanda kaga an aika annabi ne wa kullu nabi mursal ko ba haka wani kaɗin fada kowane annabi ma shi ma mursal ne lakin الأنبياء يرسلون إلى المؤمنين ويحكمون بكتب السالفة أما الرسل فيرسلون إلى قوم كفار فيرسل الله معهم كتبا جديدة ولا يلزم أن يرسل الرسول إلى الأمة ويكون معه كتابا جديدا ليس بالعزم bayani akan wanda ya gabata amma jumlatan dai ahlus sunna muna imani da annabawan Allah da littattafan da aka saukar da su zuwa ga manzannin Allah ba wani littahi da Allah ya sauko wanda ahlus sunna ba su yi imani da shi ba amma wani littahi aka lazamtar mana mu yi aiki da shi shine alqur'ani lalacewa muhaiminan alai shi ƙur'ani ya soke hukuncin aiki da kowane littafi shi za ka yi aiki da shi amma imani da sauran littattafai wannan wajibi ne to ahlus sunna sun yarda da wannan sun yi imani da wannan sabanin sauran wasu aqidodi wa nashhadu annahum kanu ala al-haqqi al-mubin sa'annan muna shaidawa cewa suna kan gaskiya mabayyaniya su magabata kenan wanda suka imani da wannan abubuwan now ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مؤترفين ونجون مغانا ونؤمن ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مناكرا wa'inda muke kallon alƙibla guda da su musulmi mu ahli suna duk wanda za mu kalli gabas tare da shi mu yi sallah to musulmi ne mu'minina kuma muna kiran su mu'minai me yasa ya kawo musulmai da mu'minai don su suka fi yawa maratibud dini kam salasa al-islam والإيمان والإحسان إحسان su matsayi na isani ba kowa yake kai can ba amma matsayin musulunci ɗaki ne kowa yana shiga kuma ana samun mu'minai da dama da yake cewa duk masu kallon gabas mun gibi alƙaula da su mun sallah mu ahlus sunna muna kiran su musulmai mu'mini ne muna kiran su mu'minai yaushe ma damu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muqtarifina matukar dai sun yi itirafi sun yadda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ya wani jagora kun kalli wannan da kyau ana sallah bayan musulmi ko ba a sallah bayan musulmi a haka in mutum yana da aƙida za ka gabe da zahi sosai in dai aƙidar ya koye ta ne gurin ahli suna wal jama'a wani shi duka duk ƙoƙarin ka in dai kai ba ɗan izala ba ne gani yake ba ma musulunci na kakai ba inda kai ba izala ta kakai ba na ba aƙidar ahli suna ba ne wani shi gani yake inda kai ba ɗan ɗariƙa ba ne kai ba musulunci na kakai wannan ba aƙidar ahli suna ba ce aƙidar ahli suna duk mutumin da ya ce la ilaha illallah kuma ya yadda a yi sallah tare da shi ya bi manzo sallallahu alaihi yana nan musulmi duk wani hukunci da za a yi mishi dai a yi mai shi cikin musulmi ba a wajen musulmi ba wani za a ga yana ma kyamar ya yi ma sallama in zo ne in an ka kuna mu'amala mai kyau da shi mutumin kirki ne yana da aƙida ta ahlus sunna da an ce ma dan dariƙa na sai ka ce ni wallahi kawai ne zama wani dan dariƙa na to an ce ma dan dariƙa bai shiga aljanna ai dariƙa ba musulunci ba ce izala ba musulunci ba ne kitabu suna su ne musulunci ma'ana addinin mu shine musulunci ko ta ina mutum ya hito in dai musulunci yayi to Allah zai karɓi musulunci shi an gane misali ko ko ta ina ka hito in dai kana kan kitabu wa suna kai ahli sunna ne ko da sunan kungiyar ku ko ba izala ba ko da sunan kungiyar ku ko ba dariqa ba in dai kana kan kitabu wa sunna kai ahli sunna ne jejiya sai wani ya kire min bokal ban san shi ba ina min tambayoyi yake cewa malam ko da yake da mu ɗan tijjaniya ne amma muna bai da karatun littafin da kuke yi tambayoyin da nake da shi wasu sai su ta ganin inda mu muna tijjaniya muna cikin ɗariƙa suna muna wani irin kallo suna muna irin wannan hukunci na ce mai a'a ya ce mai wallahi malam abubuwa da yawa da ake faɗa mu ba mu yadda da su ba ba mu aikata su duk abin da ya saba mu kitabu wa sunna ba mu yadda mu yi shi ba ya ce to kai ahli sunna na ai in akwai riga da aka ɗumkawa ta ɗariƙa ɗumka rigar ɗariƙa ka sa kai ahlus sunna na ɗariƙar sunan ƙungiyar kwana amma me kai mabiyi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan kan mu riga baiwa junan mu uzuri mu daina abin nan rena junan mu dole za ku mu'amala da shi in dai musulmi ne kai mai fata alkhairi in ma ya karkata kai mai addu'a kai mai kai fatan ya dawo an gane ko sa'annan akwai wani wanda kana ganin ba kungiyar ku yake ba amma wallahi ya hi ka dabbaka sunna ya hi ka tsoron Allah to kuma sai ka ce Allah bai karba addinin shi eh to kai waye ce ka shiga izara a addini musulunci izala kungiya ce ta mutane da suka haɗu su tsaye da sunna su yaƙi bid'a ko ba haka bane ina iya in kawo ta kungiya da niyyar in yaƙi bid'a in tabbatar da sunna kuma ban sa mata sunan izala ba idan har aikin da nake yi tabbatar da sunna ne da yaƙar bid'a da kungiya ta ta yi ko ba ta yi ba sai daga mu rage zahi mu daina aibanta yan uwanmu mu daina kallon yan uwanmu ba musulmai ba inda ba kungiyar mu guda ba to wanda yake ahli sunna ne ana mai fata na alkhairi na'am na'am hmm. malam shi tambaye shi ya ce to in an ka samu bambancin aƙida fa kun san akwai bambancin aƙida akwai bambancin ƙungiya akwai wanda ba ƙungiyar ku guda ba amma aƙida ku duk ta ahlus sunna ce to don kasancewar ku ba ƙungiya guda ba inda aƙidar ku duka ta ahlus sunna ne babu matsala duk ɗaya kuke amma inda aka ce bambancin aƙida sai ka auna aqidar shi ta ahlus sunna ce ko ba ta ahlus sunna bace a aqidar shi ta saba ma aqidar ahlus sunna to ba ahlus sunna bane ko da ko ya ce shi ahlus sunna ne hmm wannan ba musul ba ahlus sunna bane ya hita da aqidar ku ta bambanta da mutum to ba aqidar ku guda ba amma eh aqidar ku ta zo dai to ko da ƙungiyar ku ba ɗaya ba duka ahlus sunna kuke an fahimce ni da kyau ba ina cewa da ƴan izala da ƴan ɗarika duka ɗaya bane ko da ƴan shi'a duka a'a ni waɗanda na ce duka ɗaya ne mutanen da suka yadda da abin da ya tabbata daga wurin manzon Allah mutanen da suka yadda da abin da ya zo daga wurin Allah suka ƙudurce wannan to su kan waɗannan mutane ko da ƙungiyoyinsu mabambanta ne dukkan su ahlus sunna ne an gane misali ko to Allah ya mana jagora na'am na'am yake cewa malamai suka ce ba a mu'amala da dan bid'a ko ba haka bane to wani irin dan bid'a ku kula da kyau ba wani shi wanda kuka gani ma ana harkar bid'a da shi bai ma san bid'a ba kawai shi an ce mai abu addini na saboda son shi da manzon Allah kawai yake yi da shi ma sai a ce a daina mu'amala da shi kuma mu'amala wace iri shi ne abin tambaya mu'amala ta addini ko mu'amala ta kasuwanci ko mu'amala ta zaman gari ko haka ba ne kenan dan bid'a ba a ce ba a mu'amala da shi inda ana mu'amala da kahirai ma game da abin da ya shafi duniya kuma haka bane Allah subhanahu wataala ya mun jagora ai lokacin da Allah subhanahu wataala ya aika Ali bin Abi Talib akan cewa mushrikai kada su sake zuwa ɗakin Allah da ƙarshe Allah ya fahimci musulmai na cin riba da kayan sai ce in kuna tsoron talauci ni Allah zan wadatar da ku kakku damu Allah ya kawo musu abokan mu'amala da haka ba alal itlaq ba kai tsaye bane za a ce a daina mu'amala da namiji ai muna nan muna yin bayani ina ganin da muka zo muna yin tafsiri akan a cikin suratul suratul tauba mu ne muka tsaurara magana cewa a harkan neman ilimi bincike da rubuce da rubuce-rubucen da ahalar suna suke da shi ya ishi ahalar suna babu buƙatar ka je gurin ɗan bida ko ka saurare shi a yanzu ba mu da lalura mu almajirai ta addinin mu da za mu yi sai mun je gurin ɗan bida ko mu je mu saurari ɗan bida a yanzu mu ahalar suna ba mu da wannan lalura duk inda kake son ka kai a bincike na ilimi akwai magabaci na ahlus sunna wanda ya kai cin ya wuce ke sa kwanaki ma da ni na siya nake cewa ina jan kunnan mu almajirai da sauran masasu masu sauraron mu kadar ka rinka karkatar kunnen ka wajen sauraron malamai yan bidi'a masu jiho shubha da ire-iren wa'annan kamar masu zuwa suna kawo da ba ba yanzu akwai wanda ga cewa su ba su yadda da hadisi ba ba suna kawo hujjoji ba bai halitta kai ahli suna ka zo kana sauraron su to me za ka bida gurin su in ilimi kake so ka je gurin ahli suna ka saurari wannan ilimi ya isa da wa'annan su guba ce hatsari ne suna iya su ja tunaninka da haka kaka saurare su duk wani bayani akan wannan Allah ya kare mu wa alaikum salam gane tambayar shi wanga masallaci ne amma na 'yan ɗariƙa ne wanga kuma musalla ne ba masallaci ba share ka zama lokacin sallah ya yi wanne za ka je ka yi sallah ko ba haka wani sai ka zuwa gani su waɗannan 'yan ɗariƙan 'yan ahalar suna ne ko 'yan bid'a ne idan su 'yan ɗariƙan ahalar suna ne sai ka je ka bi su sallah idan ku in bid'a ne sai ka je ka nemi masallacin ahlus sunna kai sallah an fahimta wasa mutanen mu da yawa abu da suka dibi da an ce ma dan dariƙa to shikenan kai ka zare a'a dariƙa kungiya ce a cikin yan dariƙa akwai manya-manyan ahlus sunna wa'inda suna yin addinin su ire-iren yan wa'innan me laifin su na suna dariƙa amma wanda ya shiga ɗariƙa kuma bid'a yake yi ka tabbatar da ɗan bid'a ne kaje ka nemi ahlus suna ni ta fahimta kenan shikenan ba dai karatu ba an gane na'am Mm. wannan kahirci ne wannan mun gama magana su wannan ba ahlus sunna bane wanda duk yake da wannan aqida ba ahlus sunna bane muna bayani ne akan mutumin da shi ya yarda shi bauta wa Allah a bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan mutum yana kan aqida ta ahlus sunna ko da ko sunan kungiyarsa menene idan kuma mutum zai bauta wa Allah a saɓanin karantarwar manzon Allah ko da ƙungiyarsa sunanta menene shi ba ahlu sunna ba Allah ya muni jagora wanda ya ce wa lahu haka ne ko na bi kulli ma qala wa akhbara musaddiqina nan ne muke ko ce wa lahu mada mun karanta wani sami ahli qiblatina muna kiran ma'abuta alƙiblanmu waɗanda muke dibin gabas mu yi sallah da su muna ce da su musulmi na muna ce da su musulmai mu'mini na mu'minai ma damu bima ja'a bihi annabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifina matukar suna iya tarafi da abin da manzon Allah ya zo da shi walahu kuma sun yadda game da shi shi din yana kuma ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam بمعنى وله صلى الله عليه وسلم كما سو game da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bi kulli ma qala game da dukkan abin da manzon Allah ya faɗi wa akhbara kuma ya bada labarin shi musaddiqina suna gaskatawa to wannan ho shine aqidar ahlus sunna duk wanda ya gaskata abin da manzon Allah ya faɗa yayi aiki da abin da manzon Allah ya faɗa bai kirkiro wani abu ya ce addini ne ba alhalin manzo Allah bai yi ba to shine ahlus sunna wanda ya zo ya ce ma wani Allah ne shi ai da jin magana shi kasan wanga wanga kan ma ka sashi babin yan bid'a amma hukaci na ai daure shi kamata ai kowa Allah anna hawkani da a ce kowa Allah na ni a ce na zan Allah misali ai da an gaba ni awa ƙarya ce wallahi Allah kadai ne Allah Allah ya riga ya faɗa kul huwallahu ahad Allah ku sama da ko ba haka bane manzo Allah ne yake ba aka ce ka bada labari ka ce Allah guda ne shin ba Qur'ani bane kul huwallahu ahad ka ce shi Allah kadai ne Allah dai ne wasu wani zai ce mana a'a abu kaza ma Allah ne to ya haita daga cikin Qur'ani shi ba ma sai inda ya dosa ba a wannan hauka ne ma da mutum ya faɗi wannan kawai ka san hauka ta kama shi Allah na ce shi kaɗai ne ka kuma kana ce a a baka zama Allah ne to magana ba za a ɗauka wala na kudu fillah ba ma kutsawa game da Allah kun gane ko wala na kudu fillah nan fillah ai fi zatillahi ba ma kutsawa game da zatin Allah subhanahu wata'ala bal nasifuhu bima wasafa nafsuhu muna sifanta Allah da abin da ya sifanta kansa wannan fa yana da muhimmanci da ku kula da shi wala nakhudu fillah ba mu kutsawa game da zatin Allah misali Allah subhanahu wata'ala ya ce yadullahi fawqa aydihim hannu Allah yana kan hannayensu kai ka zo kana kwatance hannun Allah kaza hannun Allah kaza na yake a a a a wannan hauka ne kada kai wannan kai ahlus sunna Allah ya ce yana da hannu eh ya yake ban sani ba kawai kai shiru abin Allah ya ce yana ji eh ya jin shi yake ban sani ba ka tsaya anan kada kai kwatanci game da yadda Allah yake wala nakhudu fillah Allah ya ce mu ahlus sunna ba ma kutsawa mu yi magana game da zatin Allah subhanahu wataala wala numari fi dinillah haka ne ko sa'an nan ba mu jayayya game da addinin Allah numari ay nukhasim la nukhasim ahal alhaqi bi ilhaqi shubuhati ba ma ja'in ja ga mutumin da mun san yana da gaskiya mu kawo shubuha don bin son zuciyarmu wannan ba ahalar suna ba ne ku kula da kyau duk sai da kaga malami biyu suna bayani in dai dukkan su ma'ilmanta ne kowa kai tsaye na gane inda wani ya dosa kai tsaye in kai ke da gaskiya kana ganewa in wannan yake da gaskiya kana gane in dai duka kun yi karatu sadda ka zo kana tattaunawa da mutum akan mas'ala sai ka fahimci ya yi ka hujjoji amma in ka yi shuru mutane za su ce ya an kada malam wani haka na faruwa ko bai faruwa to su ahalus sunna inda a tattauna ta kada ka da wani ka fahimci yayi ka hujjoji to zaka saki zaka ce a'a hujjar wani ta hitawa ku yi aiki da maganar wani ba za ka rike ra'ayinka ba don son zuciya ahalus sunna ba sa yin wannan kira duk wanda ka ga bai sabka akan ra'ayinsa ko da ra'ayinsa kuskure ne ba ahalus sunna ba ne Allah ka raba mu da son zuciya saboda kun san da muka bayana kai alƙawar shubhat shubha kun ga Allah ya ce ma shubha abin da ake ce ma shubha mutum zai kawo dalili ya kawo hujja akan wannan abu a zahiri wannan abun ya yi kama da dalili amma a shari'ance ba dalili bane to sai a ce ya kawo shubha ko ya fassara aya ta alƙur'ani sabani yadda salaf suka fassara ta shubha ce wannan saboda me idan ka ɗauko aya ka fassara ta ba yadda magabata suka ce ba ba kowa yake gane ka shiga kwana ba sai an rasa kuna fil ilimi to suna ba sa yin wannan shi samala yake cewa wala numari fi dinillah ba mu jayayya game da addinin Allah game da abin da za mu kawo shigo a cikinsa wala nujadilu fil qur'ani haka ma ba ma jayayya game da alkur'ani mana ba za mu faɗi irin maganar da karkatattun mutane suka faɗa game da alkur'ani wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin muna shaidawa cewa shi alkur'ani zance ne na Allah subhanahu wata'ala ubangijin taliku mana halittun duniya gabaki ɗaya nazala bihi ruhul amin malaika jibril shine ruhi amintacce shine ya saukar da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa allamahu sayyidal mursalina ya sanar da qur'ani ga shugaban manzanni muhammadan annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ajma'in tsiya da aminci Allah sabbata gare shi da iyalansa gabaki daya wa huwa kalamullahi ta'ala shi alqur'ani zancen Allah ne subhanahu wa ta'ala magana ce ta Allah an fahimci hausa? la yusawihi shay'un min kalamin makhluqina ba wani abu da yayi daidai da shi na daga cikin zancen halittu mana bai yi kama maganar Allah ba ta yi kama da maganar mutane ba domin shi alkur'ani kalamun lahi ne haka ne ko kenan sifatun min sifati rabbil alamin zancen Allah sifa ne daga cikin sifofinsa amma kalamun makhluqina zancen halittu su kuma sai zamanto sifatun muhdatha sifa ce wadda take na abin da yake kirkiro shi ne an kai kinan zancen mutane magana mutane halitta ce an fahimci hausa shi kuma alkur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah daga cikin sifar Allah akwai magana kinan qur'ani zance ne na Allah ba halitta bane na Allah saboda wannan aqidar mun yi bayani a lokacin da muka yi bayani akan mas'ala na khalqil qur'an da muka zo muka kawo tarihin ahmad bin hanbal mun yi dogon bayani a kai amma na abin da za mu kawo mana mu haska mana wannan masallaci an yi shi ne ko ba a yi shi ba da Allah nan da shekara dubu ɗaya in muna raye masallaci ne yana canza ko bai canza ba ko da bai gusa ba ai da ba haka yake ba ko ba haka ba ne to babu laihi sai na ce ko bayan na mutu in an ka samu kuɗi a gina masallaci sai na mutu ni ba na mutu ba wannan zancen nawa shina nan ko bai nan in an shekara miliyan ba a samu kuɗin ba radda aka samu wannan kuɗin zancen yana nan ko bai nan kenan shi zance bai tsuwa bai mutuwa waɗanda suka ce ƙur'ani halitta Allah ne ai da manufa in duk duniya sun yi ƙur'ani halitta ne to kenan halitta ita tana canzawa amma magana ba ta canzawa gidan da ba mutum zai mutu ya bari gidan sai ya canza amma wasiyar da uban ya bari tana ne ita ba ta canzawa idan mutum ya ma wasiya ko shekara nawa ya da mutuwa sai da dukkan tuna wannan magana sai ka ji kamar yanzu ne ma ya ma ita kenan magana ba ta tsofa wannan sifa ne min sifatar rahmani Allah ya mara jagora Mala yake cewa wala na ƙulu bi khalqihi mu dai ahlus sunna ba za mu ce ƙur'ani halitta Allah ba ne ƙur'ani zance ne na Allah wala nu khalifu jama'atal muslimina ba za mu saɓa wa jama'ar musulmai an gane ko Allah ya mana jagora salaf magabata duka sun tahi akan cewa alkur'ani kalamullah sai daga baya aka samu waɗanda suka ce alkur'ani khalqullahi to ga ma'auni da manzo Allah ya bar shi ga ahlus sunna idan wasu suka ce kaza ne wasu suka ce a'a kaza ne to sai a zo a lissafa wa'inda suka yi yawa su ne kan gaskiya ku da ba ku da yawa ku ajiye ra'ayinku ku bi ra'ayin masu gaskiya da hujja ko da kuna ganin ku kun gane manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattafiqu fa inna ummati la tattafiqu ala dalala al'umma na ba sa yin ittifaqi akan bata wa man khalafaha fa huwa dalun mudil wanda ya saba ma al'umma ta shine batacce mai batarwa suwaye al'umman manzon Allah abinda ake nuhi kowane zamani da manyan malamai na addini ma'ilmanta duk sadda aka ce a zamanin nan malamai na addini ma'ilmanta ga abin da suka fahimta a ƙarƙashin fahimtar magabata na farko sai kai kaɗai wani malami ka zo ka ce a wa'ancan duk ba su gane ba kai kaɗai ne ka gane to kai ne batacce mai batarwa wa'ancan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su yi haɗuwa akan bata ba Allah ba zai bari al'ummar su haɗu su bace ba sai wani zo ce ma shi bai da hadisi ba kuna tare da ni sai malumar ɗariƙa suka ce a'a akwai hadisin manzon Allah malumar izala suka tashi suka ce akwai hadisi gurin manzon Allah malumar kaza suka tashi suka ce akwai hadisi gurin manzon Allah sai ce a'a su ba su da hadisi ba to batacce ne mai batarwa duk wanda ya bi shi halaka kawai wanga ma'auni kenan ma kakkama tsaya saurara shi duk misalin da zai ma wallahi zane ne saman ruwa da iska ya buga ya bace zala ya ce la tattafi ummati ala dalala al'umma na masu ƙoƙari su kare addini masu ƙoƙari su yi addini hidima manzo Allah ce Allah bai bari su su taru su zama sun mara mabata baya duk wanda ya ga al'umma na sun taru akan hidima ma addini shi kaɗai ya saba musu to shine batacce mai batarwa Allah ka kare wala nukaffiru ahadan min ahli alqiblati bi dhanbin mu ba ma kafirta kowa wanda yana sallah yana dibin gabas saboda yayi zunubi malam yastahillahu matakab bai halasta wannan abu kusa akwai masu aƙidar da cewa duk wanda ya zunubi yana da wadda mutum a cikin wuta in ka yi zunubi to shi kenan babu damar ka tuba kai ka taɓe ka yi halakka halakka a'a al suna dullahin da mutum da zai yi matuƙar ya karɓi kalmar la ilaha illallah yana sallah to yana nan musulmi sai dai in ya ce wanga zunubi da yake halas ne kenan ya halasta abin da Allah ya haramta to wannan kan ya kafarta mutum yana shan giya ana mai wa'azi kamar shan giya ya ce kai ya sha ai giya ma halas ne to ya kafarta amma a'a kai ku bar ni in sha abina al'amari na tsakani na da Allah in Allah so shahi maka da a ce a'a ba ai ma Allah wani kai dai ka tuba kenan duk wannan lahin da zai yi in dai har ya yarda lahi yake yi to yana na musulmi malam yake cewa ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله kuma mu ahli suna ba mu cewa zunubi ba zai cutar da wanda ya aikata shi ba bayan ya imani kamar yadda murji'a suke da aqida la tadurru ma asat ba'da al-iman wai sabo ba zai cutar da kai ba in ka imani akwai masu aqida da in ka ce la ilaha illallah to shikenan kana iya sata kana iya kai caca ka sha giya ka yi kisan kai duk abu kai inda dai kana da imani duk da hinda za ka yi bai cutar da kai sai ka shiga addini wannan ba kida bane na ahlus sunna idan su ahlus sunna suna tsaka tsaki laihin ka bai hida ka musulunci mutukar baka halasta laifin ba sa'annan in kana musulmi ba kuma a cewa kai ta laihi laihi ba zai cutar ba a'a al-iman yanqusu bi nuqsani al-amal wa yazidu bi ziyadati al-a'mal as-salihah ko ba haka bane imani yana ragewa amma akwai masu ida da gani inda ka imani duk abin da ma za ka yi kai kai mumini ne haƙƙan a'a ahli sunna su ba haka bane narju lil muhsinina min al mu'minina an ya'fu anhu muna fata ga masu kyautata aiki ga Allah na mu'minai na daga cikin mu'minai Allah shi yafe musu wa yudkhiluhumul jannata bi rahmati Allah shiga da su aljanna da rahmatarsa wala na'manu alaihim haka ne ko sannan ba za mu amince musu ba wala na'manu alaihim ba mu amince musu ma'ana game da azabar Allah kenan la nashhadu lahum bil janna kuma ba ma yi musu shaida da aljanna kawar mutum ya mutu mu ce wani dan aljanna ne ba mu haɗin haka nastaghfiru limusiihim muna roƙa ma wanda ke da laifi mai laifi in ya mutu muna roƙa masa gafara wa nakhafu alaihim muna ji musu tsoron azabar Allah wala menene nuqannidhum ba ma ɗebe musu tsammani la nuqannidhum ba ma ɗebe musu tsammani rahmar Allah ba mu cewa to suwa ne da shi kenan wal amn والإيساء والإياس ينقلان عن ملة الإسلام mutum ya amince gane amincewa kai ta sabo ka ce ai Allah rahimu ne ka amince kana ganin ma ba za a yi ma azaba ba kai ta sharho da ake ko? shi ma yana hidda mutum daga cikin addini haka kuma ɗebe tsammani kai zunubi kaga ai Allah bai gafarta mai kai kai shi kenan shi ma ba gida bane na ahlus sunna ahlus sunna ya zamanto kana tsoron rahamar Allah kana kuma kana tsoron azabar Allah kuma kana fatar rahamar Allah subhanahu wataala Allah madaukin sarki ya mana jagora ina ganin mu tsaya anan saboda yanayin abin da ya kamata mu karanta a cikin wannan jumla nan za mu takaita za mu tashi matsala na hamsin da tara insha Allah wanda muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik